الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم to nawa ka sani yau malam Muhammad bi ka samu 22 ko kaga malam Muhammad ya kuma za ya kuma samu bi ga wata 22 ga watan daya shekara ta 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya idan ba manta mun yi darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka amalul yawmi wal laila za mu tafi darasi na biyu a shafi na tara amma kamar yadda mun ba shi da dan tabbatar darasi na ɗaya muka za mu tafi darasi na biyu ko Oke to, to, to mun yi gabatarwa satin da ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu tsora amma duk da haka ai darasi za a kira shi eh kuwa na ku rubutun ba amma dai darasi ne tunda zama aka yi ba ba kallo aka yi ba karatu aka yawa um kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye shi wannan littafin kamar da muka faɗa akwai matashin da ya yi wato yake ya ja gabarin cewa Allah ya yarda duk wanda zai zauna karatun sai ya yi kokari ya an samar da littafin to matsala da aka samu yanzu gaba ɗaya kasuwar ba littafin kawai abin da muke ta tunanin za a yi shine idan ma ya gagara ba a samo shi ya taho ba muna ta bibiya ba a samu ba akwai irin yadda na ga ana yi yanzu wasu suna iya buga shi sai dai kun san ba zai kai wannan kyau ba to sai mu ga yadda za a yi mu ga an buga amma insha Allah ta'ala muna ta bibiya hata wanda suka koyi kuma ana iya samun wasu siyasa koyi yanzu da suka ga ana nema ɗauko su ƙara ma kuɗi to Allah ya da ko shi din muka gani za a samu tunda shi ya nuna cewa Allah ya da inda aka samu za a siya an fahimta da kyau ko akwai yan uwa da dama iyaye da matasa da suke da burin kowa in zai yi karatun a samar da littafin wannan shine amin ya Allah um wannan shine sannan idan ba manta wani shi wannan ba ta yi wannan okay shi wannan littafin mun faɗi cewa tun a farko sunansa amalul yawm wal laila ka iya cewa in aka tambaye ka a dunkule me ake nufi ka iya cewa shine wato 24 hours rayuwa annabi alaihi salatu wassalam a awa 24 shine wannan littafin sannan abin da zai kayatar da kai shine hatta al-azkar na imamun nawawi da ya kewaye duniya ya ratsa duniya to yana kafa hujja ne da wannan littafin na Ibn Sunni yana dogaro da shi a gurare da yawa kuma mun faɗi cewa shi Ibn Sunni babban ɗalibi ne sahibun nasa'i yake ce masa ɗalibi ne na imamun nasa'i to mun koyi abubuwa da yawa a satin da ya wuce a rayuwar wayannan bayan Allah musamman shi Ibn Sunni din a cikin abubuwan da za mu iya tunowa ko kuma darasin da za mu ɗauka a ciki mun faɗa akwai abubuwa masu yawa na farko mun ji ne sunansa da garinsa da lokacin da aka haife shi sannan mun ji irin yadda ya yi tafiya zuwa neman ilimi ya yi tafiya zuwa neman ilimi garuruwa daban-daban wanda su magabata wannan a wato a harkar su babu ne wai wanda yake mai ban mamaki ba domin akan kamar da Imam Al-Qurtubi yake faɗa a mukaddima na tafsirin sa Jami'u Ahkamil Ahkamil Qur'an Al-Jami' li Ahkamil Qur'an yadda yake faɗa a ciki cewa mafiya yawanci wato duk wanda ka gani a cikin magabata mafiya yawancin su kowa sai da ya takakkiya ya tafi nemo karatu da yana ba da misalin masruk wata rana akan aya ɗaya masruk ya tafiya zuwa garin sham gurin wani malami dan ya ji ne ma'anarta a gurinsa yana zuwa aka ce ai yau din nan malamin ya bar garin ya tafi basra ko ajiye kaya bai wuce ma sai ya wuce basra da ajiye kawai saboda yana so ya je biyo aya daya a gurinsa to suna da wannan wato abubuwan kwarai da gaske dangane da su sannan mun ji cewa ibn sunni yana cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya musu tagomashi rayuwarsu ta yi kyau a ƙarshe domin duk wanda yake rayuwa a ban ƙasa babban abin da yafi bukata yake so shine wato rayuwarsa ta kyau sai ibn sunni mun faɗi cewa yana cikin yi wa sunna annabi hidima yana cikin rubuta hadisi haka ga ya daga hannu kawai ya roki Allah yana wani gama roƙon Allah ya kwanta ya mutu to kaga wannan babban darasi ne matuƙa ko da yaushe ina tuna wannan a kansa abin yana kayatar da ni kwarai da gaske domin annabi alaihi salatu wasalam yana cewa dukkan mutane za a tashe su akan abin da suka mutu to kaga ibn sunni zai tashi yana ne me cikin dama ana kiransa ibn sunni na farko saboda ahlus sunna ne sannan abu na biyu saboda hidimar da yake wa sunna annabi alaihi salatu wasalam amma mun ji cikakken sunansa wannan laƙabi ne nasa ai kaga annabi ya faɗa lokacin da hadisin Bukhari da Muslim lokacin da wani bawan Allah ina ji mun bi hadisi a Umdatul Ahkam wani bawan Allah yana aikin haji taguwarsa ta wurgo shi kasa ta taka ma wuya fa auka tatku ta karya masa wuya ya mutu annabi alaihi salatu wasallam yace yace kar ku rufe masa kai ku je ku rufe shi a haka domin zai tashi ranar alkiyama yana tarbiyya yana labbaik Allahumma labbaik saboda haka wannan abin da ya mutu yana yi da shi zai tai kaga wannan babbar nasara ce kwarai da gaske Ibn Jawzi yana faɗa a cikin littafin sa wani mai suna Zammul Hawa wai zargin san zuciya sunan littafin littafi ne na wa'azi ne kyau zargin san zuciya yana cewa abin da zai baka mamaki akwai waɗanda saboda tsaban mu'amalarsu da da kuɗi tsaban mu'amalarsu da kuɗi sun zo za su mutu ana yi musu talqini ana qul la ilaha illallah yana dirhami uku dirhami biyar yace kuma haka suka mutu ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa ne suna rawdatul muhibbin shi ma yana bada misali na yadda mutane suke in ka makalewa abu to da shi zaka mutu yake wasu saboda tsabar tsabar soyayya da abubuwa na sharholiya yace sun zo mutuwa su ma ana musu talqini amma suna faɗin sunan budurwarsu ko wasu waƙoƙi da suka yi na soyayya na novel mutum bai iya faɗar kalmar shahadar ba sannan wani darasi da zamu koya shine ai tana nuna mana cewa lallai yau ga mujahid mujahid bin jabal irin cikin manyan ɗaliban abdullahi dan abbas wanda ya koyi tafsiri sau uku a gaban ibnu abbas tun daga fatiha har zuwa nasin an gama a koma kuma wannan koyon ba ba irin namu ba a'a idan aka zo yanzu yace ma alhamdulillahi rabbil alamin sai ya gaya mata cewa kira'at daban-daban kira'at kuma ba irin namu na qura'ul akil ba a'a irin kira'ar zaid zaid bin sabit ta sahabbai domin lokacin akwai ragowar sahabbai yace ma Abdullahi da Abbas ga yadda yake biya wannan aya Abdullahi da Mas'ud ga yadda yake biya ta wani ga yadda yake duka sahabban nan da suka rage ko wanda suka karanta haka zai gaya ba ga yadda suke biya ta sannan ya zo ya gaya ma a hakamul aya hukunce-hukuncen ayar kanta duk wani hukunci da ya ja baya sai an faɗa sai da ya karanta sauka uku a gaban Abdullahi da Abbas mujahid to abin da zai burge ka karshen rayuwarsa shi ma mata sajidan lillah ya zunku ya yana sujjada ya mutu sai taba shi aka ya faɗi to kaga wannan wato duk darasai ne da ya kamata ko da yaje mu rika kallon su kwarai da gaske wanda za su zaburar da mu sannan kuma iskar ko tarihin ibn sunni da muka biya satin da ya wuce yana ƙara nutar da mu cewa lallai lallai bayan da za a mutum yawa Allah waye wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wani rai da ya san me zai tsororta gobe kuma babu wani rai da ya san a ina zai mutu babu wannan misalin shi yake tuno min da wato sa'ad bin mu'az wanda annabi yace in tazza arshur rahmani bi mawti sa'ad bin mu'az cewa um al'arshin ubangiji ta girgiza saboda mutuwar sa'ad dan mu'az wannan kana karkarin tarihin sa a cikin ina ji shekarun da ya a musulunci ba shi da yawa amma sai da Allah ya bashi babban matsayi dan sa bin mu'az in ban manta ba ya shekara yana shekara 30 ya musulunta kuma shekarun da ya a musulunci wasu ko hudu ko biyar ba amma ya zanto yana da kima da martaba a musulunci to shine wata rana ya tazo takakkiya tun daga Madina lokacin an yi hijira an koma Madina ya taho maka sai ya sauka a gidan Umayyah bin Khalaf uban gidan Bilal kun san Bilal a karkashin zuci anan sai na Abubakar ya kwace ya ince ya ya enta shi saboda haka da yazo sauka anan ya zo yin umara ne kun sai ta umara tun kafin zuwa musulunci ta dade domin har a jahiliya suna yi sai dai su ga irin ta sun zo wa ma kana salatu ma inda albayti illa muka'an wa tasbiya fito ake yi da tawafi tarara haka za a mata da maza ko haka mata za ga wanda za mai dan kunya kunya ita ce mai sa dan kamfai a gaban ta kawai amma komai na jikin ta bude wata kuma hannu za ta rika dora a alyawma yabudu ba'du aw kulluhu ko tana tafiya tana waka tana cewa yau duka tsaraitin zai bayyana ko wani bari duk abin da ya bayyana ba ruwa na ku kuka biyo haka tana tafiya tana wannan abubuwan kuma ana cewa ya dakin Allah a haka to sai ya jawo yin umara daga daga Makka daga Makka daga Madina ya tawo Makka sai sauka a gidan Umayyah bin Khalaf Umayyah shi zai raka shi tunda abokin sa ne tun a jahiliya sun fito suna tafiya ya aka ci karo da Abu Jahl sai Abu Jahl yake da shi yace a yace kai fa azu sa'ad bin wa kai sa'ad shine shine nan kuna zuwa kowa ta ya a garin mu amma can wanda yafi kowa ke yi da mu yake cewa shi Allah ne ya aiko shi kun ba ki masauki a gurin ku ya zauna gashi nan ka zo ka kana wata yawa sai yace kwarai kuwa in ji sa jin ma'az yace kwarai kuwa yace kuma ba yadda za ku yi da ni domin in kuka matsa min ni ma in kuka tashi tafiya sham kasuwanci sai kun da zango a Madina sannan kuke wucewa sai mu daukan sa domin shi kansa Umar ya tafi ne kalaf din yaje kafin ya wuce Sham sai ya tsaya gidan Sa'ad bin Mu'adh ya ya da zango sannan ya kara gaba sai yake dake to ai ka ga dakata ma ita ai ba wannan magana da kake yi ce da kai da ki Umar ya tafi annabi ya ga mana mu za mu kashe har kenan yace mu ne ajalin ku ai ko daga ranar shi Umar ya tafi ne kalab sai hankalin sai ya daga hankalin sai ya tashi yana koma gida sai ya ga matarsa cikin da abinda Sa'ad bin Mu'adh yace annabi ya ce sai tace ya tabbatar ma annabi ne ya faɗa yace yace to wallahi kai ta kanka in ji matarsa yace tabbas abin da ya faɗa sai ya faru to sai ya dau mataki yace to da yanzu ba ya daina dogon zango ba sai ya je Madina ba dai wani abu zai faru to ba zai je ba ai ana haka Allah madaukakin sarki zai kawo badar yakin badar to dama kuma wata rana annabi ya taba gaya wata ban kamar da jita ibn mu'adh ya faɗa har guraren da kowa za a kashe shi da nuna yace kun ga wannan gurin anan za a kashe Abu Jahil karatun mu na jiya cewa wannan wanda muka ce mutum hudu ne suka kashe Abdullahi ibn Mas'ud cewa Afra Muawwid bin Afra da kuma Mu'adh bin Afra waye uwa uba Mu'adh bin Amr bin al-Jamuh shi ne wanda aka ba talib din kun manta kenan shi aka ba tubi gaba daya kowa ya ya taimaka amma dai shi ne wanda ya mugun rauni eh ya aka ba shi wannan tuban gaba daya su su waɗannan su suka kashe Abuja an fahimta da kyau ko to saboda haka sai yake da shi idan wai sai dau mataki Abuja ya buya kuje kowa ya fito ya kowanne babba kuma ya dan kala yana cikin manya a cikin mutanen Makka a kafirai da aka tashi tafiya yaki sai sai kallo wani a cikin bayinsa yaransa sai yake da wani dama kai ina bin ka kuɗi ka je in ka je a bakacin wannan kuɗin ka tafi yaki a maimako na shi ba za ki ba saboda yana jin tsoron wannan abin da aka gaya ba saboda aka ce ya fita sai da aka je filin yaki ana tsaye kafin a fara gwamza sai duba yana ta ganin manya shi Abuja ya je ce wai ina Umayya ya ka ta bai fito ba sai wannan bawon ya daga hannu ya ce ai a maimakon sa na fito sai ya ai ba za ta sau ba kawai shi da ko dokin sa abin hawan su ya dawo cikin makka yana zuwa ya shiga gidansa ya ce wa matarsa ina yake abin da nake so da shi ki dauko kaskon turaren wuta ki ne ka masa tunda shi ma ya zama ladidi ya rika gun tsari shi ma ya nemi tsarki ya zauna wannan abu balarabe yana da karfin zuciya wannan kalmar ta za ya ji to shi ma fa sai ya fita duk da tsorace kun ga da wa mata dari na mutum bi ayi ardin jamur saboda kawai ya fito yana fitowa ya tawo filin yaki amma da ya zo sai ya rika baya baya yaki da ya shiga gaba sai ya yar karafewa ya dai fito din saboda haka duk wannan labe wanda ya rike an fara yaki sai da aka zo har inda ya kuya aka yi shine wasu daga cikin sahabbai bayan an gama yakin bada suka rika bi sai su je in suka ga Abuja da kwance sai ce wallahi anan annabi yace zai mutu da aka je kan Umar ya tafi kallon suka ce wallahi anan annabi yace zai mutu inda ya kuya din sai inda ya buye nan ne mafakarsa inan ne gurin da za a dauran sa to irin wayannan durusun da na kalla a cikin wato tarihi ibn sunni ya tuno min da wayannan abubuwan da dama dangane da abin da ya shafi wato ibn sunni um rayuwar su gaba daya to shi da ake so ko da yake mutum ya zanto yana yin ayyuka na alkhairi ko da yake Abdulhamid Kisk wasu daga cikin malamai na zan za san shi malami ne da aka yi a masa makawo ne kaga shi ma ya mata saji da lilla ba ko lokuta a a nan jin sabunci wani abu shi ma mata saji da lilla yana cikin hadibai in kana sauraron littattafan sa ko hudubar sa zaka san cewa Allah ya masa baiwa dalibai ilimi ku rika neman littattafan sa a kurmi Abdullahi Ki sosai shine a lokacin su ai ba dadewa ba ma lokacin namir yana cewa fi suriya namir wa fi sham asad wa fi kaza yace a haka da wa haka da alhayawanat yahkumuna albashar shine ayi wata rana yana hudu ba lokacin duk gari sham a ce asad asadullah can a ce namir kawo sunan da misali can gurin shine duk tashi hudu ba mai zafi duk ya faffaɗa sunan su sai yace haka dabbobi suke mulkan mutane sarkin shugaban kasar misira a musham a ce wata asar kaga zaki kenan na waje kaza a ce man namir da musa to a lokacin ana tsawwala wa talaka da yazo hudu ba tunda ba gani yake ba ya sabbi ya mutu magana wata rana wani shugaba ya shigo a cikin wayannan shugabannin azzalumai sai ya ji masallaci ana ta hayaniya sai tambaya ne shi aka ce ma ai wane ne ya shigo a wannan azzalumin shugabannin sai ce kum haitu kunta ya adu walla kasan ji kaba irin wayannan mutanen ba tsoro sai inda kake ya kai adu kuma wallahi zai da ya tsaya saboda kurjini na karatun addini da Allah ya bai ka tsaya inda kake ya kai adu kai ya zo ma gaba to kai shi ma karshen rayuwarsa ya faɗi yana su yana kan gado ɗansa yake yana tilawa kawai sai suka ga ya faɗo ƙasa ya tsora goshi a ƙasa sai kawai ta bashi haka ya ka biya mutu ba ta sajida lillah to akwai ire-iren wayannan bayan Allah da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu baiwa ko da yake kai kokari ka ga wato ka jingina kanka zuwa ga ayyuka na alkhairi to bayan wannan kai ke malai yake bismillahir rahmanir rahim bayan bismillah yace akhbarana shaykhu al-imam al-alim baqiyat as-salafi siraz al-khalaf an gane ko to sai yace akhbarana shaykhu al-imam al-alim babban malami alaihi ka gani sai faru abadi ko a a rage a rage fankokin nan kamar na can Malam Ibrahim da je mana ta ma mutu okay inji ya kunna eh نعم يتي أخبرنا شيخ الإمام العالي بيتنجا وجه yace akbarana shaykhul imam al-alim babban malami al-imam al-alim wanda yake wato shugaba wanda yake kuma masani baqiyatu salaf ragowa daga cikin wato magabata shine irazul khalaf masu kulla hanci tsakaninka da magabata shine irazul khalaf wanda suke kulla alaka tsakaninka da waɗanda suke wato waɗanda suke na baya mulhaqul afad mai sadar da kai da jikoki bil ajdad ko mai mulhaqul afad bil ajdad mai sadar da jikoki da jikoki um, jikoki da kakanni fakhruddin wanda ake kira da fakhruddin abul hasan ali bin ahmad ibn abdul wahid shine abul hasan ali bin ahmad bin abdul wahid bin abdul rahman ibn isma'il bin mansur as-sa'di shine sunansa al-maqdisi mutumin baitul maqdis ne baitul maqdis amma wanda yake bibiyar isnadin da kyau zai ga cewa yaya ya aka ce akbarana waye ya faɗa akbarana din ta farko idan mutum ba duba sauran nusafe ba sauran wato copies da ake da su ba zai gane waye ya yi wannan magana ba wanda ya yi a wata ɗaya daga cikin nuskokin da suka kawo shine wanda ake kiransa Abu Hafsin Umar bin Mazid shine ya fara cewa akbarana Shaykhul Imam Ali shine ya wannan magana Abu Hafsin Umar bin Mazid shi ya wannan magana sai yake cewa um Abdurrahman bin Ismail bin Mansur As-Sa'di Al-Maqdisi mutumin Baitul Maqdis qira'atan alayhi me yake nufi da wannan qira'atan alayhi ana karanta masa domin wanda yake karanta karatun hadisi ya san akwai ilmu tahammuli wal ada da ke fada ilmin yadda zaka karbo karatu a gurin malami da kuma yadda zaka bada wannan ilimi ne mai fadi a cikin ilimin ilimin hadisi ilmu tahammul wal ada domin a wancan lokacin su idan mutum ya buga littafi zuwa yake ranar juma'a ko ya je kasuwa sai hau kan abu mai tsawo ya shela ya ce jama'a na buga littafi akan kaza in ya ga dawa sai baka ba sai fara karanto muku farkon littafin to daga nan duk mai kwaɗayi da sha'awa sai bin shi majalisinsa ba kamar mu a yanzu ba da in ka ga dama sai ka shiga ɗaki ka rubuta littafin ka tabi maɗaba kawai a buga to su an can lokacin sai ka je ka yi shela duk wanda yake da sha'awa zai bi ka har gida ya zo ka rika yi to nan da yake kirahatan alaihi shi ma karatu ne mai zaman kansa kirahatan alaihi abin nufi ana karanta maka wani lokacin sai a ce ƙuri'a alaihi an karanta masa ko kuma wani lokacin shi ya karanta da kansa ku kuna ji wani lokacin kuma wani ne yake karantawa kana ji duk wanda ya saba zuwa suru ya za akwai wannan ɗabi'ar cewa mai wayo a ɗalibi a suru na gaba ya zuwa da littafin sa nasa kawai Allah ya ji kan liman ko ni na sha wannan dabara lokacin da za a je ana ɗaukar karatu a gurinsa wanda ka san ya wuce ka sai ka nemo littafin sa kawai da ya zo yana biya da ba da wurin irin wannan masu himma da wuri ake zuwa kowa ne a gaban ka ya tashi sai ga ka tara littattafai da yawa ka yi karatu mai yawa to saboda haka idan ma wancan din da yake karanta malam yana ji to kai ma kana ji duk inda yi gyara ko kuma malam da yake karanta masa kana ji to idan ka tashi ba da ruwaya za ka ce ka rawaito daga wani amma karantawa wani yake kana ji kun fahimta da kyau ko in kuma kaga dama ba ka so isnadin ya zama ana so a samu ulul isnad kana so isnadin ya zamto ali isnadi ali to sai ka je gaban malamin da ya biya misali an biya wa malam abba sai ya zo kai ma ya koya ma karatu in kana so isnadin ka ya kauce daga najili ya koma ali sai ka je gurin malamin mutaba'atan baki da baki kai ma biya ma misali mu zo a zamanin sahabi yana wani gari amma sai kawai aboki na yace mun ai daga zariya yake tabi'i wa da ya biya ma karatu to kaga yanzu na kaje ruwaya ni in ya koya mun zan ce haddasa ni wa ne shi kuma haddasa huwa ne ko haka zai ta tafiya kaga isnadin tantin yayi tsaho to ba na so ya tsaho sai in tsallake ni ma in tafi zariya duk da wani ya koya mun sai na je na biyo daga bakinsa shine isnadi ali ai mun biya wannan a cikin manzuma in ba ku manta ba an fahimta da jago ya baitin yake wa kullu ma qallat rijaluhu ala duk lokacin da isnadi ya zanto mazajen sun zanto sun karanta musamman hadisi mashhuri ko ko aji sun karanta hadisai ne guda biyu duk iri daya Abu Hurairah ya rawaito Abdullahi da Abbas ya rawaito to amma kuma sai zanto isnadin Abu Hurairah hali ne na Abdullahi da Abbas nazili ne wanda aka rawaito to shine ana nufin mazajen na Abdullahi da Abbas sun fi yawa sai an faɗi mutum bakwai za a ce kala rasulullah amma na Abu Hurairah kawai mutum uku ne kama hadisin ka alƙama kaga mutum biyar ne innama da amalu bin niyyat mutum biyar ne kacal zuwa sayyidina Umar zuwa annabi alaihi salatu wassalam mutum biyar ne an bayyana to inda da wani irin sa in ka gwama sai a ce to wanda mazajen suka fi yawa shine najiri wanda ba shi da yawa shine hali domin lokacin da wazaje suka yi yawa da yawa a lokacin wato probability kurakurai za su samuwa akan wanda ba su da yawa cewa wannan mutum uku ne kawai suka bada labarin kuma idan iya su kai aka tattauna labarin a ce su 20 ne sai a samu Chinese whisper da ake faɗa wajen 2000 wani abu mun yi wani taro a kafin Allah ya ji kan Aisha lemu kamar ita ce ta rasu ko muje ita ce yawa ita ce ta to lokacin sun mana wani program amina limamai ne yawanci duk mu ne yara aka yi ta ke so a gane mahimmancin isnadi sai suka yi wani program wani tsari wai tane su fa sai aka rarraba mu kawai wani yana nan wani yana can wani yana sai a samu na farko sai a gaya min magana ga takarda a rubuta an ce haddace dan sun furtanta ne haddace bayan haddace sai a karbe sai ce to ya gaya wa wancan ba mai ji kowa zai san me kowa yake faɗa ba sai shi ma ya gaya wa haka aka yi duk yan garuruwa ne haka Kano duk wannan jawoyin guda tara muka tara a wannan lokacin to da haka bayan an gaba sai aka ce na farko wancan na karshe kai sai aka ce me wancan ya gaya ba sai zo faɗi wani abu daban shi ma wancan ne wancan ya gaya ba ta san Allah gaba ɗaya maganar tana gabas an yamma an yi kudu ga takardar ga ta ne abin da aka faɗa sai da ƙarshe aka karanto cewa ga fa abin da aka ce to shine abin da zai baka mamaki muka ce to ni ba wai fa kenan ina ga kuma yan gari kuma yanzu yanzu aka faɗi magana amma an samu distortion to ta yadda aka sallamawa rijalul asanid kenan cewa yadda magana take aka ce ɗauko ta idan ma aka samu matsala zai su auka makala ko da lafazin ya aka samu wato kalma ta zama iri ɗaya to ba za su faɗi wajen na tasiki da na tasiri ba zai faɗa ya shiru ba zai ce auka makala duk da ya san cewa annabi cewa ya dole amma in yace na tasiri zai ce auka makala dan kashewa annabi kariya sanan za ka gane yadda Allah ya alƙawarin cewa zai ba Qur'ani kariya to babu yadda za a yi Qur'ani kariyar ta cika sai hadisi ya karu domin shi yake bayani akan akan Qur'ani kun bayyana da kyau ko to yi ta Allah ba zai bar mazajen da za su kula da hadisi su lalace ba shi ta kaga shi ma hadisi ya samu cikakkiyar kariya za ka ga an zo an ɗauko ma bukari ya gaya ma duk mazajen da yake amfani da su sai wanda yake wato mai tamamu zafi da adala hadda cikakkiya ba kwana ba kafifu zafi kamar da imam musulmi ya ɗauka ba a tamamu zafi haddar da ba ta rawa sannan kuma adali shine fika da suke faɗa in ka ji an ce wani fika ne to me wannan sifar kenan duk lokacin da ka ji an zo bayanin isnadi ko da yau yana faɗa wannan ne don ku gane yanzu fa wannan isnadin da yake faɗa ba wai isnadin hadisi bane ya gaya ma isnadin karatun ne na malamansa kafin a zo na hadisin annabi alaihi salatu wassalam saboda haka wannan yana da muhimmanci mu kula da shi mu ba shi kula kwarai da gaske to shine yake cewa qira'atul alaihi ana karanta mar injuwa na faɗi sunansa Abu Hafsin Umar bin Mazid yace ana karanta mata wa ana asma'u ni kuma ina ji fi sanati 90 wa 80 wa 60 an gane ko a shekara ta 600 da nawa da 80 da tara 60 ita ce ana karje ko yawa wa 80 ta tsakiyar kenan ka san dan wayo ne da dabaran kana so ka gane ya ake lissafin abin nan don wasu suna rike cewa nan wasu tumi'a dama ɗari shidan ta fito ba a nan ita an fahimta da kyau ko yawwa to sai yace shekara ta ɗari shidan tamanin da tara kila da wuce aka ce da shi akbara ka imamu tajuddin abul yumni kai ma imamu tajuddin wanda yake kambun addini kan wato tambari ne abul yumni wanda ake kiran sa abul yumni alkunyar sa kenan zaid zaid bin hasan bin zaid al-kindi zaid bin hasan al-kindi shi ma qira'atan alayhi shi ma an ana karanta masa ya tsallake da kansa ya tafi kan malamin malamin sa yace shi ma ana karanta masa wa anta tasma'u kai ma kana ji fi sanati sintain wa sittumi'a an fahimta da kyau ko a shekara ta ɗari shida da nawa da biyu a shekara ta ɗari shida da biyu shi ma ana karanta masa kana ji ba a ƙara bihi shi malamin sai ya tabbatar da cewa an yi haka wannan abin da ya faɗa haka ne akwai lokacin da ana karanta min ni ma ina ji kuma yana zaune a gurin shi ma ya ji قال يتي أخبرنا الحافظ أبو الحسن سعد الخيري محمد بن صالح الأنصاري kun san wannan da na faɗa yanzu Zaid bin Hassan bin Zaid al-Kindi qira'atan alayhi wa anta tasma'u yana shekara goma ya haddace al-Qur'ani dan mazhabar Hanafiya ne ku za abin da zai ba ku mamaki ba shi ba wannan ba kawai ya haddace al-Qur'ani da kira'a goma kuma yana shekara goma duk kira'atul ashir din nan duka ya haddace su a shekara goma to kaga ga shi kari ga shi kuma muhaddisi domin ga shi alayin wato rijalul asani eh shekara a haba wane mutum ana fama da su za a kawo ba yaro yanzu islamiyya yarinya shekara ta sha shida daga alamtar kai ba zuwa nasu ku ta kokawa Allah ku ta kokawa sai a ce ma wai agodin ta je agodin ba a kalla shine abin da nace aka nace wasu nace to agodin ba a kalla shekara shida ba izu ɗaya ba aba wannan sakaci ne wallahi babba to kaga shekarar sa goma duk yayi wannan hidimar to sai yace fa aqarabi ya tabbatar da shi akan haka kale yace أخبرنا الحافظ أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سال الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمعه فيما يتي أنا كرنت مثلا ناجي في سنة أربعين وخمسمائة الشكرة تدري بيرد أربعين قال يتي أخبرنا شيخ الإمام شيخ الشيوخ babban malami malamin malamai ya ba mu labarin cewa wato Abu Muhammad bin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Husayn adduni adduniyu biha an gane ko kale yace akbaran alqabi babban malamin nan alkali Abu Nadir Ahmad bin Hussein al-Kassar ad-Dinawari mun fadin shi dama mutumin Dinawari kale yace akbaran al-Shaykh al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq as-Sunni to sai da aka zo kan Ibn Sunni yanzu yana ta baka isnadin sanaka na malamansa tun daga kansa har zuwa kan malamansa sai da ya zo kansa yanzu yana gaya ma cewa duk daga gare shi ya dauko domin shi maula ne nawa na jikokin annabi alaihi salatu wasalam domin an faɗi cewa maulan suwaye abdullahi bin ja'far bin abi talib mun faɗa tun a tarihinsa yanzu ya baka isnadin asalin karatunsa kuma kun sa annabi ya ce maulal qaumi min anfusihim bararren bawan mutane yana cikin saboda haka shi wannan ibnu sunni yana cikin mut'alil bai ya tafi cikin yana can al-hafiz mun faɗi wa ya hafiz wanda yake yi isnadi alal akalla hadisi dubu ɗari a kansa da isnadi ba matani kawai ba da isnadi wannan isnadin da muka yi ta haddazara haddazara to dan da Dr. Ahmad Allah ya ji kansa yana biya sai wuce ta matsuwa wuce sai wai sai tsallake kawai tafi kan matanin su wannan shine karate Abdullahi bin Mubarak yana cewa al-isnadu min ad-dini walau lan isnadu la qala man sha'a ma sha'a haka yace isnadi yana cikin addini ba dai isnadi ba da kowa zai faɗa abin da yake so sannan kuma ya kuma wata magana cewa al-isnadu min ad-dini fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan isra'ili da kuke gani addini ne ba ku rika duba da gurin wa za ku karɓi addinin ku duba in dai har in dai har a gurin abin da ya shafi magana ta yau da gobe Allah madaukakin sarki zai ce in magana ta zo kawai ta yau da gobe abu diddigi ina ga kuma shari'a ya yi allazina amanu in ja'a haba a lokaci yayi ba laifi kai ba malamin ba sai dole ka faɗa to mu je in dai za a ce in ja ku fasikun bi na bai in wani fasiki ya zo muku da labari mata bayyana ku bi diddigi ina ga shari'a ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu fal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu allah fal yaktub wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yattaqillaha rabbahu ba nan nake so in duba can gaba fa in lam yakuna la rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tawdawna min ash-shuhada to kaga hatta abin da yake abu baki Allah madaukakin sarki yake a nemi shaidu mimman tawdawna waɗanda kuka yarda da su su za su ba da shaida akan baki ina ga addini ina ga shari'a in ba da aula an fahimta da kyau ko ita ce abin da ya zama dole shi za a ku gana bibiya da hadisi ya zo sun ga mana aiki duk hadisin da ya zo in bai inganta ba na sha faɗa ko sai ne cikin malamai na professor Ahmad Murtala Allah na sha ji muku sanda muna adabul mufrad in hadisi ya rikice mun na kasa ganewa iftirabi shi nake kira domin a gaban sa muka yi adabul mufrad in na kira shi ce wannan hadisin sai sai karanto min isnadin ta waya sai fara haddasa wani haddasa sai ce to ai wani shine matsalar kafin gaba sai ce mu ai saboda wani hadisin bai ja ba kawai shi kenan sai na samu amsa wallahi kafin a gama sai ce lokacin da ana ta ruru makara 2001 ko ko abu ko 90 wani abu 2000 2001 ana ta bin yawon lakcan nan akwai wani malami a cikin malamanmu dan ya zo ya taji ya taji saboda haka kawai sai ana idan ana gama karatu aka biyo shi duhu sai ake mai tambaya shi kuma a lokacin malam Ahmad dasba ne ma da shi ya tsaya dasban ya ki tayi ya zaro bulogi yana ta gyarawa haka yana ta hure ka san ga malam zani ya san dasba ai saboda yana ta gyara abin sa an biyo shi da an yi kansa ana ce ma ai hadisi kaza kawai sai ga malam Ahmad a tsugunna sai yake shi yace shi bai fahimta ba kaza malam sai yace yawa ga malam Ahmad malamar yana yace yace malamar wai yana hure abin da yake ai ba shi da kyau hadisin saboda kaza da kawai mutane sai kuma ko ba kallon ka da ba mai da shi komai ba eh sabin da zuwa kuma shi bai taji ba ka gane da haka bai shi bai taji ba sai saboda haka wayannan akwai su suna nan wallahi a cikin malaman mu suna nan wasu an san su wasu ba a san su ba waɗanda Allah ya yi wa wannan baiwar su bayan masani sun haddace asani suna nan yan baiwa an fahimta da kyau ko to shi ne yake faɗa wannan yana cewa um qala rahimahullahu ta'ala ya faɗa Allah madaukakin sarki ya masa rahama to sai yanzu za a fara karatu yake babu fi hibdil lisani wa shigali bi zikrillahi ta'ala babin da zai magana akan kiyaye harshe da shagaltar da harshen da ambatan Allah kun ga wani abu da malam yayi anan abin nan da ake cewa idan an hana yaro alewa an kwace wa to baki wata in ka kwace wa yaro abin da yake hannunsa to baki wanda Allah ya hana ka magana cewa ka kiyaye harshen ka sai yake to ga abin da zaka rika faɗa me ko a ce ba za ka yi magana ba kwata kwata sai aka ce to ka rika ambatan Allah ka kiyaye harshen ka in za ka yi magana to ya zamto ambatan Allah za ka yi قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب حباب شين سنة يتي حدثنا الخليفة an gane ko shi wannan haddasana din fa shi ka'ida wata fa'ida da zan kara mana duk inda aka zo anan baka cewa haddasana an kace haddasana to an zan cewa ba malami ne koya ba ba sai dai kace qala haddasana ba ta cike a rubuce sai ka ce qala shi sa aka ce malam Ahmad qala haddasana ake gaya wa marigayi saboda ai dole sai ka faɗi wannan kalar domin in kai haddasa na kai aka ba wa labarin kenan yawwa sai aka yi kala ya ce shi malamin da yayi wannan ruwayar ya ce haddasa na ya ce an zantar da mu saboda haka wajibi ne ka faɗi wannan ba kai ne haddasa na din ba an bayyana da ke ku yawwa to kala haddasa na Abu Khalifa al-Fadl bin al-Ubab yace haddasa na din nan kanta ita ba kar ku dauka cewa wai daga baya tun zamanin annabi sahabbai sun samo ta ne daga gurin annabi alaihi salatu wassalam domin annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya faɗa hadisin bukhari da muslim cewa inna fi shajarati shajaratan la yasqutu waraquha a cikin bishiyu akwai bishiyar da ganyen ta baya faduwa an gane ko annabi alaihi salatu wassalam yace hadithuni an ha ku bani labarin da daga naka samu haddathara hadithuni ko kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abu Muslim da hadisin Abu Hurairah da yake cewa haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne zance ya kai duk da cewa wajen haddathana da akbarana da ambana wai nan ba malama hadisi wai an tattauna ita kanta wannan kawai cewa ka'ida wasu malaman suka zo suka ce a wajen in kace haddathana to malamin da ya karanta kaji da kunnanka idan ka ji akbarana da kunnan ka gaji amma idan kai ya biyawa amma idan wani ake biyawa zaurara kai sai ka ce an ba'ala ko kuma ba kai aka biyawa ba wani aka biya ya biya ba an ba'ala za ka ce wasu malaman hadisi ka ce duk ɗaya shi ma kansa wannan wai zan kaje gurin malaman hadisi ya ga wai wannan ma sai ka ɗau lokaci ana gaya ba haddasa na da akbarana ɗin nan ba abin da ta zo ba an gane ko yawwa saboda haka tana da nata asalin to bari mu ji حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي الصحابه an gane sunansa Suhaibu Maula Ibn Abbas ne an Sa'id bin Jubair an karbo daga Sa'id dan Jubairu wannan bawan Allah an san gobar mai da aka yi in kana so ka gane waye Sa'id bin Jubair kaga yadda ake faɗa cewa wanda daga cikin malamai yake cewa wato malamai malamai a duniya hudu ne wanda suka san addini yace in ana tambaye ka waye ya san a duniya a lokacinsu wanda ya fi kowa sanin matsala aure akan wato saki za a ce masu idu bin musayyib ne a wannan lokacin ya fi kowa sanin matsalar wato saki aure da saki in dai matsala a kansu ne sai a ce tafi gurinsa idan kuma akan matsala aikin hajji ne doka lokacin haruna rashid doka ya ce duk mai tambaya kau a ƙara tambayar kowane malami in ba a dawo ibnu abi rabah ba ɗalibin ibn abbas ne shi ma shi kadai duk ɗalibin ibn abbas ne shi ya ke tambaya an fahimta da kyau ko sannan idan kuma abin da ya shafi halal da haram ne tawus ibn kaisan sai a ce ku tafi gurin sa idan kuma akan tafsiri ne sai ya ce ku tafi gurin mujahid wayannan duk ƴan madarasa ne nawa na makarantar abdullahi dan abbas to amma ogansu kwata-kwata shi ne sa'id bin jubairu shi ne aka ce duk ilimin su gaba ɗaya su kuma duk waɗannan biyu ya tattare a kansa duk wannan matayilin da aka faɗa wane yake specializing akan kaza wane akan kaza wane to shi gaba ɗaya suna kansa ba an faɗi mujahid ɗazu ba cewa ya karanta tafsiri gaba Abdullahi dan Abbas daga Fatiha zuwa nasu ta uku kuma ba wai iya tafsiri kawai a kowace aya ta ya san wani sahabi ya karanta ta Zaid bin Sabit ya karanta ta ba wai wasu su da yake kiran su su su warshu ba su su su su ayi ba su ba sahabbai ake gaya ma domin lokacin su ne sahabban nan ɗaya bayan ɗaya kowanne ya gaya shi sa aka ce wata rai wani daga cikin magabata ya ce sa irin da dubai ya zo ya musu tarawi raka farko in ya tsaye sai ya musu kira'ar zai da bin sari a raka ta biyu sai ta abdullahi dan mas'ud gaba ɗaya da har ya gama raka goma sha ɗaya bai canja sai bai maimaita kira'a ba kira'a sabon ya rike to ya tattare duka ilimin gaba daya duka na wayannan mutum hudun to amma wani zai iya tambaya ina da mawsu'a mujalladi bakwai ne ta malaman makka domin su yan makka ne yan makka bayan annabi ya bar duniya sabai sun watsa garuruwa wasu yi sham wai sun Yaman wai sun yi Madina wai sun yi to saboda haka ƴan maka wayannan ɗaliban Abdullahi ibn Abbas ne ya karantar da su wani yayi mawsu'a da yake tafsiri ne mawsu'atu ibn Abbas mujalladi bakwai ina da amma abin da zai baka mamaki mujalladi biyun farko tafsirin ibn Abbas ne mujalladi na biyu na biyu guda biyu na biyu kaga na uku da na hudu kenan shi kuma nan dan mujahid ne alhali sa'id bin zubair gaba yake ne sannan mujalladi dai dan kuma shine su kuma suka dauka sa'id bin zubair dawud kun fahimta su kuma suka dauki dai dan wani zai ce to garin ya hadiya fi shi ilimi abin da ya faru a zamanin sa ko lokacin ya tsaka a zamanin sa an sami matsala ya samu ta wato siyasa sai zanto shi saboda fitowa da yake faɗi gaskiya shugabanni ba sa yi ne musamman a jaji ibn yusuf sakasi ya sako shi a gaba yana so sai ya ga bayansa saboda haka a daidai wannan lokacin duk garin da Hajjaji ya samu labarin Sa'id bin Jubair ya tafi can sai ya bi shi kawai so yake kaje idan ya samu labari ya zo garin ya ce aka yi misalin ra'ayi sai kuma guduwa shi sa bai samu damar zama ya karantar da mutane irin yadda su mujahidi suka yi ba domin shi cikin barazana yake har sai da wata rana ya je rutsa shi ya tsitsiye shi a wani gari aka yi ido hudu ga shi gari ya faɗa ya faɗa hajjaji sai yake da shi to abin da nake so da kai tunda ba za ka yi mun mubaya ba domin kun san abin da ya rike manyan malamai har sahabbai Anas dan Malik sai da za ka kawo shi ya sa aka yi mai tambari dama abin da yake yi babban malami a gari sai ya samu stamp ɗinsa wanda aka sa a daji ibn Yusuf Sakafi na karfe sai ya yi ja a wuta sai tsotsa nama a baya ko a duwawu in ma baka yadda ba to ga stampi nan dai kai kai haka yake wani irin maza an gaya wa ya samu zaɓe yana tafi burbusa ya ce kuma maza saboda haka ya samu wannan aka sami sai da da jubai aka yi da shi a kun ga yadda ya da abdullahi bin zubair mun taɓa wannan kisar a wani karatunmu ko a wanda mahaifiyarsa asma'u lokacin da ya same shi tsire wuyansa aka aka tsire shi a gari a tsakiyar kofar gari inda ta fito za ta gani domin kun san shi ƴaƴan asma'u ba tsoro a cikin zukatansu ko na sisin kogo domin mace ce ne kamar maza ta daka ƴaƴan da su urwa ibn zubair abdullahi ibn zubair ba ta sa musu tsoro ba ko kaɗan shi da lokacin da suka zo suna harba majajjawa yana talla a ka'aba wallahi tallahi Ka'aba ta kama da wuta amma ko je zauri ba, tallace yake. Tallace yake ko a jikinsa. To kun ga shi yadda yanka shi aka aka tsire kansa, mahaifiyar ta fito wata ran da ta ganshi, ta ce Allah, kai bawan Allah har yanzu ba su sauke ka ba, domin gangar jikir kai mata gida aka ta wanke abinta ta yi mata likabani aka binne. Shi ne wata ran ta fito bayan kwana biyu uku ta ganshi an tsire, ta ce har yanzu bawan Allah ba sako da kai ba, shine kuma dan tsaurin kai irin na ajaja nan lokacin waye shiga umma ila wani take wa take umman ka ka nemi umman ka ni ba umman ka wace domin ai ya san wace sahabiya ce wanda take tana da babban martaba to sai ibn jubair Allah madaukakin sarki a ya masa rahama lokacin da aka zo kawai da ya gama yadda zai sun yi extension work ya faɗa ya faɗa sai ce kawai a yanka shi masu yankan dama yana da masu yanka wukake ne da su da yawa jini na wuce kawai su aikin su yan mahauta ne kawai yanka suke an danne jira a yanka sai yake saboda ana ramba ne yana ganin wani zai ta wajihuhu ila al-mashriq ila al-maghrib kai wajihuhu yana kallon gabas yace a biyar da shi yamma al-qibla a biya yamma dama da haka daga wasan gani yayi ya motsa baki sai yace a tambaye shi ne yace sai yace cewa ne fa wanda waje haka shara al masjid al haram sai yace waje hoho ku ji a yamma aka jiyo da shi yamma sai ga ya kara motsa baki yace ku dakata me yace yace ka gaya masa cewa ne fa aina ma tu wallu fa samma wajhullah shi ba alaran man da tambi fa samma wajhullah hajjaji sai yace to ku sa shi take za a yanka ja ta sa kan ya kalli kasa a yanka shi take ya ma ga bai je karanta ya kalle ka yace a leka haka ga ya motsa baki yace a dambe shi me yace yace cewa ne min haka la kana ku mafiya no aidukum wa min hanu kurijukum taratan ukhra sai ce ku yanka shi haka eh to shi ne ya faɗi wata magana a ƙarshe ce Allah ya da kai da ka dine yanka kowa in ji sa'id ibn jubair domin kun san yana cikin bayan Allah da na taɓa baku labarin sa Allah ya mai baiwa ta mujabud da'awa ne in yi addu'a Allah yana amsawa shine yawa zakaran sa addu'a kana Allah sauka lokacin da ya makara sallah addu'a bai fito ba kullun yana tara yace kai ko Allah ya yanke muryar nan ta kai aka ce daga ranar zakara ya zama kurma eh to ba yanzu za mu tsaya to bari mu cike anan sayyid ibn jubair Hajjaji ya sa aka yanka shi, bayan an yanka shi, sai jininsa kuma ya ga jini da bai taɓa gani ba tunda ake yanka mutane. Sai sa a kira man likitoci ne ya faru, wannan jini haka kama an yanka mutum goma. Sai likitocin suka ce abin da ya sa ka ga jinin na fita. Saboda wannan bawan Allah ne, can da ka dashi kake yanka shi ba a tsorace shi ba. Wai rashin tsoron da ya sa shi ya fitar da jini lafiya lau, bai tsorata ba duk wannan yankan da aka yi ba. yasa jinin sa ya fita gaba daya to wannan shine sai da jinin zubai bari mu tsaya anan an ga wani lokaci yayi kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala za a yi kokari a samar da wannan littafin akwai ɗaya daga cikin iyaye da ke jema da ya samar da na mutum biyar su ba su neman raba su eh mun raba su to Allah ya dare za a yi ta kokari da yarda Allah ni kuran na daura ga wannan ta bibiya kan Allah ya da za a samu um wanda suke mana wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin za mu tashi wannan babu sati ne zuwa insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lanansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke neman adimiki a makarantu da masu neman aiki Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka sa ilimin mai amfani mu duniya da lahira iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ya sa mu tsira da kyau da imani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka shiga lamarin yanayin ƙasar nan da talauci da ake baba da shi Allah ka yaye mana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ina ce mun ne ba ga ba fadila addina bara ba sai kula ce Allah ya jire ka